من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu yau ashirin shif ga watan Ramadan kuma talata hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma yau biyar ga watan shida miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin margayi alhaji haruna danja Allah ya gafarta masa domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan Ramadan wannan kuma shine majalisunmu na sha tara da izinin Allah kafin a ci gaba da tafsiri akwai tambayoyi da ya kamata a karanta mai tambaya na farko yana cewa Allah ya ƙara malam lafiya malam mace ce aka sakya saki uku sai ta jinin idda sau biyu a wata guda shin za a kirga su a matsayin biyu ko a ɗaya za a ɗauka idan mace ta yi jinin haiba kuma aka tabbatar al'adarta haka take a wata ɗaya ta jini sau biyu to wannan yana nuna cewa ta yi jini sau biyu saura ɗaya ke kuma dama wal mutallaka ce ta rabbas na biyan fusihin na talata ta ƙuruwa sau da ka dama za su zauna ne su jini uku ko tsarki uku sabanin da malamai suke da shi akan me ake nufi da ƙuruwa so da kai in ta yi so bi a wata ɗaya to saura ɗaya kenan a tare da ita ai an bambanta ta da wadda ba ta yi kwata-kwata ko saboda yarinta ko saboda tsufa wadda saboda yarinta ko tsufa ba ta haiza ita sai aka ce su za su watanni uku ne amma wadda take yin jini to ita an rataye iddata ne da yin jini ko tsarki in an ce jini wato da ta ga jini ɗaya ya zo to ta yi ɗaya kenan in kuma an ce tsarki to sai ta gama ta tsarki sannan ake kirgawa ina jin an gane ina ba malam fatan alkhairi malam idan mutum na yin tilawar alkur'ani sai aka zo wajen sujada yana iya yi alhalin shi kuma yana haila mace kenan idan mace tana haiba shi ta zama tana karatun alkur'ani malamai da yawa sun tafi akan cewa mace mai haiza za ta yi karatun alkur'ani da ka kusan kana iya cewa babu saɓani akan wannan ko da akwai saɓanin ɗan kaɗan ne saɓanin da suka yi shine ta ɗau alkur'ani wasu suna ganin za ta ɗauka suna ganin ba za ta ɗauka ba to mu ɗauka a matsayin farko da babu saɓani mai tsawo a kansa cewa ya halatta ta karanta alkur'ani da ka kamar yadda nan nan mai al'akhdar yake cewa wa qira'atu izatun karatun mai haila ya halasta da ka to sai tana karanta alkur'ani sai ta zo wajen da ake sujada abin da ake cewa sujudu tilawa to za ta yi sujada ko ba za ta yi sujada ba a nan malamai sun kara ma juna sani wato sun tattauna sun yi saɓani amma magana da tafi ita ce za ta yi domin sujudu tilawa ba sallah ba ce sujudu tilawa da sujudu shukri dukkaninsu ana yin su ko da alwala ko ba alwala sannan magana da tafi inganci ko an kalla alƙibla ko ba kalla alƙibla ba ana yin su sujudu shukri ita ce sujada gode ma Allah misali yanzu nan kana nan masallacin kawai sai aka yi maka waya ko kuma kafin a fara karatu aka yi maka waya cewa ai ga wani alheri da ya same ka ka daɗe kana jiran alherin to ko kana da alwala ko ba ka da alwala za ka yi sujudu shukuri to haka ita ma sujudu tilawa ko da alwala ko ba alwala za a iya yin ta ko da tsarki ko ba tsarki za a iya yin ta wannan ita ce magana da tafi shauki daga cikin malamai da maganganun malamai Allah ya kawo ma lafiya don Allah malam ka bani amsa zan iya yin itikafi na kwana biyar ko hudu saboda jinin al'ada ba zai bari na yi na kwana goma ba ko kwana ɗaya za ki iya yi ya halasta za ki iya yi za ka yi itikafin kwana ɗaya dama itikafi gwaggwadon abin da ka kudurta ma kanka ne in ka ce kwana ɗaya za ka yi shi kenan ya isa sabanin da malamai suka yi shine ya halatta mutum ya yi abin da bai kai kwana ba misali mutum ya shiga itikafi daga asuba karfe biyar na asuba shi ya ce karfe biyar na maraice ya fita wasu malamai suna ganin zai iya wasu suna ganin ba zai iya yi ba hadisin da ya kawo wannan ya kawo malamai suke tattauna hadisin umar radiyallahu anhu wanda al-imam al-bukhari da al-imam muslim dukkaninsu sun fitar da shi a cikin sahihani nasu sayyiduna umar ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah na yi bakance wato alwashi alkawari zan yi itikafi a masallacin mai alfarma masallacin maka kuma a jahiliya ne wannan alkawarin to yanzu musulunci ya zo ya ma'aikin Allah zan cika wannan alkawarin manzon sa ne ya ce ka cika bakancenka to a wata riwaya sai ta zo da cewa yauman a wata riwaya kuma sai ta zo da lailatan yauman awanni ashirin da hudu curce na in an ce yauman lailatan kuwa daga faduwar rana hakkituwa alfijir shine ake ce masa laila to kaga waɗannan riwayoyin guda biyu da suka zo wata ta ce yauman wata ta ce laila wata kuma ta shiru bata ce yauman ba wala laila to sai malamai suka tattauna shin ya halatta mutum ya itikafi ƙasa da kwana ɗaya sannan kuma suka sake tattaunawa saboda hadisin na Aisha radiyallahu anha da take cewa wala itikafa illa bi siyamin ba itikafi sai da azumi sai mutum yana azumi to shi ma wannan hadisin ya taimaka wajen tattaunawar su ala ayyati halin saboda ka guje masabani to kai itikafin kwana daya daga kwana daya zuwa sama yaki saboda ka kauce masabani malaman mu suna da ka'ida suna cewa al-khuruju min al-khilafi aula in an yi saɓani ka yi yadda za ka kauce masaɓanin to ya fi sau da ka dan kauce masaɓani kana iya kwana ɗaya zuwa sama sau da ka mai tambaya tana iya yin kwanakinta guda hudu ƙasa ma da kwanaki hudu tun da an halasta za a yi kwana ɗaya to za ta yi wannan mai tambaya yake cewa shin yahudanci addini ne kaɗai kamar musulunci ko kuwa akwai koko akwai yare ma yahudanci in akwai a ina ake samun wannan kabila to shi yahudanci asali na kabila ne mun faɗi a nan a karatuttukanmu na farko-farkon ramadan cewa asalin yahudawa suna ɗaya daga cikin banu isra'il gida sha biyu annabi yaqub alaihi salam shine isra'il mun faɗi sunansa malamai suka ce isra'il luga ce ta ibraniyanci wato hibru yaren hibru kenan a da turanci kamar yadda ake faɗi hebrew language to wannan yare na wannan kabila ta yahudu daga cikin kabilun banu isra'il suke su goma sha biyu wasu sun ce yahud daga yahuza ne yahuz yahud ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi yaqub alaihi salam shi aka juya zalun ɗin sai ta zama dalun sai ana cewa yahud wasu kuma suka ce a'a an samo sunansu ne daga faɗin Allah ta'ala da yake ba mu labarin abin da suke faɗi suke cewa inna hudina ilayki sannan Allah ce wa alal ladina hadu to sai aka samu sunansu aka sa musu yahud so daga asali kabila ce to amma daga baya sai suka zama addini aqida addini aqida suwaye su aqidanci su ne waɗanda suka bi annabi Musa a lokacin da annabi Isa alaihi salam ya zo sai suka kafirce masa to su ne yahud so daga har yau duk mutumin da ke da aqida irin tasu to ko kabilas yake ko ba kabilas yake ba za a danganta shi a ce masa ba yahudi shi yasa daga baya sai suka kira kansu da zionist as-sihiyuniya saboda me saboda ware kansu da suka yi suka koma wani dutse da ake ce mushi jabalu sihiyun jabalu sihiyun wato dutsen zayan to daga nan sai ake sai suka sama kansu wannan sunan kuma har yanzu sukan kira kansu da wannan zionist din aqida su kuma zionism wato as-sihiyuniyya da yawa sun san littafin su da ake dangantawa zuwa gare su duk da malamai masu bincike da nazari mai zurfi suna da shakka akan danganta littafin zuwa gare su wato littafin protocolatu hukama isihiyo eh the protocols of the learned elders of zion to wannan littafi aka ce su suka rubuta suka tsara yadda za su mallaki duniya suka faɗi makirce-makircen su wallahu alam a takaice dai asalin yahuda kabila ne amma daga baya sun zama aƙida mai cin gashin kanta in mutum ya ɗauka aƙidar ya bi su to ko da ba ɗan asalin ba ne to shi ma zama ba yahudi Allah ya tsiratar da Allah ƙara malam imani Allah ya gafarta malam miji ne ya saki matarsa alhali yana cikin rashin lafiyar da ya rasu a cikinta shin matar da aka saka ɗin za ta iya cin gadonsa ko ko a'a kauli rajihi za ta iya cin gadonsa eh saboda ya sake ta ne don ya haramta mata kila dama yana dan jin haushinta ya fahimci gashi bai da lafiya kuma ya fahimci ko ba zai tashi ba sai ya ce to a zuciyar shi gadon nan ba za ki ci shi ba shi kenan sai ya sake ta to shari'a musulunci ta ce tana na matsayin matar shi saki bai yi ba sau da haka matar shi ce za ta masa idda wato ta kaba bayan ta kaba kuma za ta gaje shi za a raba gado da ita a karkashin ka'idar da malamai suke cewa man ista'jala shay'a qabla awanihi uqiba bi hirmani mutumin da ya gaggauta abu kafin faruwa abin to shikenan sai a haramta masa ai ya so ya hana ta samun gado ko to sai shari'a ta ce baka isa ba sai ta gaje ka saboda ka idan mutum ya saki matarsa a rashin lafiyar da ya mutu a cikinsa to wannan saki bai yi ba kuma za ta gaje shi a gaba-gaba za ta masa idda Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya kara mana fahimta ya shiryatar da mu muna cikin tafsirin aya ta 93 da izinin Allah akan ta za mu tashi mu ji bayanin ta ko mu karasa bayanin da muke game da ita bismillah malam wa id akhadna mithaqa a'udhu billahi minash shaitanir rajim
بسم الله الرحمن الرحيم نعم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا نعم قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين
jiya mun yi tafsiri na kalma-kalma kuma mun shiga bayanin da malamai suka yi a game da sakonnin da su ayar take dauke da su Allah maɗaukacin sarki yana ci gaba da bayanin yahudawa kuma yana ci gaba da koya mana yadda za mu tattauna da su mu kafa musu hujja domin mu kada su mu tabbatar da cewa addinin da suke kai addini ne ba na gaskiya ba sun saba ma addinin da Allah ya saukar Allah ya ce wa id akhadna mithaqakum ya ku banu isra'il yahudawa na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da har waɗanda suke rayuwa a yau ku kina id akhadna mithaqakum a lokacin da muka karbi alƙawurranku a cikin alƙawuran da muka karɓa naku to akwai wannan wa rafa'na fawqakum tura kuma muka ɗaga dutse a saman ku cewa idan ba ku imani ba za mu sako wannan dutsen a kan ku ya zama ya latse ku ya gama da ku kuma mutu ga baki ɗaya abinda muka ɗauki alkawari naku shine khudhu ma atainakum bi quwwa ku riƙe abin da muka ba ku shi na hukunce-hukuncen attaura bi kuwacin da ƙarfi da gaske wasma'u sannan ku ji ku yi biyayya qalu lalatattu yahuda sai suka amsa ma Allah suka ce sami'na wa asaina mun ji amma mun saba ba za mu ba wa ushribu sai aka shayar da su al'idla san bauta ma dan marakin sa fi qulubihim a cikin zukatansu bi kufrihim saboda kafirce ma Allah da suka yi sai Allah ya ce kul bi sama ya amurkum bihi imanukum ka faɗa musu ka ce tir da abin da imanin ku yake umarta ku da shi in kuntum mu'mini in ku masu imanin ne a ce imani ne zai sa ka faɗa ma Allah cewa sami'na wa asaina mun ji mun saba ba za mu bu ba wannan wani irin imani ne kaga bi ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin in dai imani kuka yi to Allah wadaran wannan imanin naku imanin da ba yi da amfani imanin da zai zo ya sa ku ku ce ma Allah maɗaukakin sarki wai kun ji amma kun saba mun ji bayanin da al'imamu ibn jarir al-tabari yayi kuma mun yi bayani akan cewa aljabal dutse ake nufi kowane dutse fahimtar tabi'ai guda biyu manya-manya al'imamu qatada ibn di'amat as-sadusi da al'imam mujahid ibn jabar rahmatullahi alaihima suka tafi akan cewa dutsen da ake magana a kai nan ana nufin kullu jabalin kowane dutse sunansa at-tur iyaka mujahid ya ce abin da ake ce ma at-tur din ba larabci bane asalinsa kalma ce ta siryaniyanci kalmar siryaniyanci ɗaya daga cikin kalmo abin nan yarurruka ne daga cikin waɗancan yarurruka da muka faɗa da ake ce musu al-lughatu samiyya larabci na ciki indiyanci na ciki da makamantansu to haka siryaniyanci haka ibraniyanci dukkaninsu ana ce musu allugatu samiyya wanda dangantaka suna kaiwa zuwa ga samu bin nuhin alaihi salam to shine aljabal ai a wata ayar karar Allah bai yi amfani da lafazin at ba sai ya faɗan mana lafazin aljabal aran ma a cikin al'araf Allah madaukakin sarki yana cewa wa idna taqana al-jabala nataqana al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim na'am wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah واذكروا ما فيه لعلكم تتقون kun ga anan al'a'arat shi Allah kai tsaye akan wannan batun yake batun ɗaga musu dutse da aka yi aka nuna musu a sama cewa in ba kun imani da Allah ba Allah zai sako wannan dutsen ya latse ku to sai ba a yi amfani da lafazin rafa'ana ba sai aka amfani da nasaqna malamai suka ce da annasku da arrafu ma'anarsu ɗaya in aka ce annatku sukan ce albaitun natiku ai albaitun ratiku kenan gida maɗaukaki sai su ce arratiku annatiku wato gidan da ya zama ya ɗaukaka shine arrafi'u din ai rafa'a aina taqa to to to anan sai Allah madaukakin sarki sai ya ce wa idna taqana aljabala fawqahum ka ambata musu ka tuna musu ai ba su manta ba a lokacin da muka ɗaga dutse a saman kakanninsu ka annahu zullatun wannan dutsen sai ya zama kamar girgije a samansu gashi nan suna ganin shi dutse ƙato aka ɗauka kawai aka sa shi a sama Allah ya cicciɓi wannan dutsen ya umarci mala'iku suka cicciɓi wannan dutsen sai aka ɗago shi a garin Yahudawa mabiya annabi Musa alaihi salam bayan sun saba masa sun aikata abin da suka aikata mara kyau ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ka annahu zullatun kenan wa zannu annahu waqi'un bihim wa zannu ay wa tayaqqanu suka tabbatar da cewa dutsen nan fa zai afko musu ya faɗo musu shikenan sai suka ce ya Allah mun tuba sai Allah ya ce to khudhu ma atainakum biquwwa ku riƙe abin da muka ba ku na hukunce-hukuncen attaura bi kuwacin da ƙarfi ku riƙe da gaske jiya mun fassara bi kuwacin ɗinnan da kuma wasu alaƙoƙinsa ko kuma wasu ayoyin da suke da alaƙa da wannan hadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya umarce mu cewa mu riƙe sunnarsa bin nawajid wato da haƙora waɗanda suke fiƙoƙi kada mai sakwa-sakwa da addini خذوا ما آتيناكم بقوة كينا واذكروا ما فيه سنن قرأتنا أبندا في cikin wannan abin da muka ba ku na hukunce hukuncen at-taura in kuka yi haka la'allakum tattakun za ku samu takwa abin da ake ce ma takwa shine ka aikata abin da Allah ya ce kayi ka nisanci abin da ya hana shi yake ce mishi at-taqwa wasu kuma suka ce a taka tsantsan taka tsantsan a game da aikata zunubi shi ake ce mishi attaqwa kamar yadda ake ruwaitowa al-imam ibn al-mubarak abdullahi rahmatullahi alaihi al-khurasani yana cewa khallid bunu basagiraha wa kabiraha فهو التقى وعمل كماش فوق عرض الشوك يحذر ما يرى يشي خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى كتال ذنوبي أنا su da manyansu to wannan shi ake ce ma taqwa barin zunubi babba da karami to taqwa kenan sai ya ce wa'mal kamashi sannan ka zama kana kaffa kaffa a cikin rayuwarka ta duniya kamar mutumin da ya zama kamashin fauka arzi shauki kamar mutumin da ke tafiya a wajen da akwai kayoyi ya za ka ganshi kuma kafa shi ba takalmi ko kuma ya sa silifas amma silifas din ya tsede ya za ka ga yadda yake tafiya za ka ganshi yana taka tsantsan to wannan shine ake ce masa attaqwa duk wanda ya rike littafin Allah madaukakin sarki to Allah zai bashi attaqwa shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku yi taqwa ku kiyaye umarninsa ku aikata abin da ya umarce ku ku nisanci abin da ya hana wa yu'allimukumullah Allah shi kuma yana nan yana karantar da ku yana sanar da ku in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan idan kuka bi umarnin Allah kuka aikata abin da ya ce ku yi kuka nisanci abin da ya hane ku to yaj'al lakum furqanan zai sa muku abin da za ku tantance abin da yake daidai da abin da ba shi da daidai a cikin zuciyarku sai ku zama kuna da furqan me rabe muku wannan abin mai kyau ne me wannan abin mara kyau ne mu bashi to kun ga anan dai wannan aya ta goyi bayan tafsirin su mujahid da qatada rahmatullahi alaihima akan cewa at-tur kullu jabalin duk dutse ana ce masa at-tur kamar yadda muka yi bayani a karatun jiya Allah madaukakin sarki sai ya ce qalu sami'na wa asaina yahudu tuba babu kamar yadda bahaushe yake ce musu sai suka ce ma Allah sami'na wa asaina mun ji amma mun saba lafazin wasma'u da Allah madaukakin sarki ya ce musu al-imam al-qurtubi ya ce da Allah madaukakin sarki ya ce wasma'u jin kunna ake nufi a ba jin kunna ake nufi ba as-sam'u ko as-sama'u nan ba ana nufin ka ji da kunne ba ai ba haushe ba yana da irin wannan ko sai ce baya jin magana a baya jin magana wannan da aka ce baya jin magana nan kuma sai ya ce wane sai ce na'am a kaga ashe ba jin kunna ake nufi ba ba sama ake nufi kawai na kunna ba sama'u qabulin wa ta'a ji na ka karba kuma ka bi shi ne ake ce masa ake cewa wasu ma'udin shi ne ai tun can laraba suna da shi suna cewa kusu min sa'ilatul iyali a khutba sai yana cewa ayyuhan nasu isma'u wa'u isma'u ai iqbalu minni wa ati'u ku karba abinda nake faɗa muku kuma ku bi sannan hadisin ubada ibn samit radiyallahu anhu sahabin annabi sama yake cewa بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة من يمع النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة lokacin da muka musulunta ala sam'i wa ta'ati cewa za mu karɓi abin da duk ya ba mu ya zo mana da shi wa ta'ati kuma za mu bi kaga ashe as-sama'u nan sama'u qabulin ne ba kawai ji na kunna ba domin mutane suna da kunnuwa da yawa shi yasa Allah ta'ala ya ce walahum adanun la yasma'una biha walahum adanun suna da kunnuwa la yasma'una biha ba sa karɓar gaskiya da waɗannan kunnuwan nasu idan an faɗa musu magana suna kunnen uwar shegu da aka zo ana zazzagin shegu sai ta haka kamar bata ji ba alali tana jin ana zagin su ko kuma an zo ana cewa ina uban wannan ina uban wannan to ta san babu sai ta haka kamar bata ji ba to shine ake ce mishi wasma'u din kenan su ji ba kawai jin kunna ba a a su karba in sun ji an faɗa musu to su karba abin da aka faɗa musu shine al-imam al-qurtubi sai ya ce wa laysa ma'nahu al-amr bi idraki al-qawl faqat ba ma'anar wasma'u ana nufin kawai su saurara su ji da kunna bane a ai suna da kunnuwa وإنما المراد اعملوا بما سمعتم والتزموه ما نرهك كي أيكي دا أبن دا كوكجي سنن كل زمتيش كوريك إيش كي أيكي دش أبن دا كي نفي دا واسمعوا كينا ومنه قولهم أي دا جنني ake faɗi in ka ce sa a sallah sami Allahu liman hamida me kake nufi sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji wanda ya yabe shi a aqbil Allah wa ajaba kenan Allah ya karbi yaban da ka masa kuma ya amsa maka shi yasa ai sunan Allah as-sami'a ba yana nufin kawai jin kunna bane a'a ana nufin Allah maɗaukacin sarki yana amsawa in ka ce inna Allah sami'ud du'a inna Allah sami'ud du'a ai inna Allah mujibuhu Allah mai amsa addu'a ne domin idan ya ji bai amsa maka ba za ka ji daɗi a'a sama'in da ake nufi ko a sam'un da ake nufi ana nufin al'ijaba ne karɓa ya amsa maka wani mai hikima yana faɗi yana cewa da autullah hatta khiftu Allah ya kuna Allah ya sma'u ma a ya ce da autullah na roƙi Allah hatta khiftu Allah har na ji tsoron kai ya kasance ya kuna Allah Allah ya kasance shi kuma bai kasance ya sma'u ma a ayyujibu ba na roƙi Allah har na ji tsoron kada Allah ya zama bai amsa mana addu'a ba kaga ya amfani da lafazin me yasma'u hatta khiftu Allah يكون الله يسمع ما أقول دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقول ناهو الله حن جزء كذا ألا يزم بي أمس الدعاء تابا كاجي يسمع يي أمفاني دش كاجي يسمع نان أي يجيب سينا sannan wani yana cewa wasam'u watta'atu wat-taslim khairun wa a'fa li bani tamim ce wasam'u watta'atu wat-taslim wasam'u ji kaga ji ne kenan karba da amsawa watta'atu da kuma me da yin biyayya wat-taslim da ni qawiya khairun wa a'fa shi ya fi alkhairi kuma shi ya kubutarwa libani tamim ga banu tamim kaga nan ma yi amfani da me as-sam'u as-sam'u bi ma'ana ne al-qabul wal ijaba a amsa kuma a yadda a amsa to shine wannan saboda haka wasma'u ai ne i'malu bihi waltazimuhu ku yi aiki da abin da Allah ya baku na at-taura kuma ku lizumta ku yi aiki da shi kar ku yi wasa da shi alkawarin da Allah ya ɗaukan musu kenan yahudawa tuba babu Allah shiryatar da mu da su sai suka ce sami'na wa asaina mun ji amma mun saba ba za mu ba suka faɗa ma annabin Allah annabi Musa annabi Musa yana cin annabawan da suka sha wahala kamar yadda aka sha ambata mana suka ce haka kaga rashin kunya suka ce sami'na wa asaina mun ji da kunne amma wa asaina mun saba ba za mu ba وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أكشايد دسو سم بوتر أم إنسا بكفرهم سبو كافر سكي العلامة ابن عاشور رحمة الله عليه يكي والإشراب هو جعل الشيء شاربا إن أنشي الإشراب شيني كسن وانا أبي يزما أبن شنكا شرابا يزما أبن شنكا شيني الإشراب واستعير لجعل الشيء متصلا بشيء وداخلا فيه أن يأمفاني أمتين أرو da lafazin al-ishrab ana aka ce wa ushribu fi qulubihim al-ijl bi kufrihim domin me domin a nuna abin ajire suna tai suna tai sun ki tsayawa kamar yadda kana shan waya kake yi ai kana aika wani wani na tafiya ko kana aika kana aika wani wani na tafiya haka kake haka gama shan ruwanka to shine al-ishrab din ai to su ma yadda suka nace mabautan wannan dan marakin san ya shiga jikin zuciyarsu ya kakatutu ya katutu ya musu kane kane to sai Allah ya ce wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim shine sai ibnu ashur sai ya ce wa wajhu shabahi huwa shiddatu al-ittisal wa siryan kamancece ne ya shan shayar wadda aka musu da kuma shayar da ruwa na asali fuskar da ta yi kama da haka fuskar da ta haɗa kamanceceniyar ita ce tsananin saduwar da kuma gudanar aikin nasu li'annal ma'a asral ajsama fi ghairihi domin ai ruwa ya fi shiga a cikin jiki fiye da waninsa ruwa yadda yake yawo a cikin jiki to ya fi ko ina ba inda jiki ya fi san ba inda ruwa ya fi so ya samu kaman jiki shi yasa da ruwanka zai kare na jikinka ai damuwa kake samu ko sai ka ji an ce sai an mai ƙarin ruwa ولذا يقول الأطباء شيء سامع لكتوتي سكي شيوا الماء مقية الأغذية والأدوية ومركبها الذي تسافر به إلى أقطار البدن فلذلك استعار الإشراب لشدة التداخل استعارة تبعية tunan da yana ta ƙara mana bayani akan me yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa ushribu fi qulubihimul ijla in an ce an shayar da su wato an sa musu wannan bautar ta bijininsu ta bi tsokarsu kamar yadda ruwa yake shiga cikin jikinka ya bijininka ya bi tsokarka haka suka nace suka kasa daina bautar dan marakinsa dama asamir ya ce son zuciya ya sa musu ya sa shi ya musu wannan su ma kuma son zuciya ya sa su suka rika bauta ma dan marakinsa shi ne sai ya kawo wasu baitota da suke shaida akan wannan yace taghalghal hubbu usmata fi fuadi فباديه مع الخاتي يسير تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور أكاد إذا ذكرت الأحد منها أطير لو أن إنسانا يطير قال تغلغل حيث يبلغ حيث لم يبلغ شراب ya shiga zuciyata san wata da ake ce mata usmatu ya shiga zuciyata ya min kane kane har ya zama min kaman abin sha na yadda nake son ta to haka nake son shan ruwa yadda ba zan iya haƙuri da ruwa ba to haka ba zan iya haƙuri da ita ba to su ma yadda ba za su iya haƙuri da ruwa ba to haka ba za su iya haƙuri da bautar ɗan maraƙinsa ba kaga wannan Allah ya gama da su Allah shiryatar da mu to shine shine wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim shi Allah ya rufa aya sai ya ce qul bi sama ya'murukum bihi imanukum tibda abinda imanin ku yake umarta ku da shi in kuntum mu'minin idan kuna da imanin in kuntum mu'minin da kuna da imanin kaga ba su da shi kenan Allah nan ya kore musu imani wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suka tabbatar da kafircin yahudu a wannan zamanin akwai wasu rikitattu da aka samu suna ganin wai yahudawa da kiristoci wai bai halatta a ce musu kafirai ba kuma musulmai ne akwai wani marubuci a ƙasar masar tunaninsa kenan cewa ai har ya rubuta littafi wai yahudawa ba kafirai ba ne kiristoci ma ba kafirai ba ne har saboda ƙarfin halinsa ya ce wai a ƙur'ani ba inda allah ya kira su kafirai قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قسى قسنا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة sannan gashi nan Allah mara kuka sake yana kore musu imani yana cewa kul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin in kun zama masu imanin da kun zama masu imanin to tur da wannan imanin naku to dama kafirai ne ku kun kafirce ba Allah kafirci akan kafirci sau da haka yahudawa kafirai ne mutumin da ya shakka kafircinsu to shi ma kafircinsa zai tabbata domin mutumin da bai da kafircin kafiri ba wanda ƙur'ani ya kafirta shi ko sunnan manzal sama kai tsaye ta kafirta shi to shi ma zai kafirta arriba bil kufri kufrun sannan suna cewa man lam yukaffir al kafira fa huwa kafir duk wanda bai kafirta kafiri ba to shi ma kafiri ne amma wani kafirin ake nufi kafirin da ya tabbata kafiri ne amma kafirin da bai tabbata kafiri ba ne to kada ka shiga cikin masu kafirta waɗanda ba kafirai ba ba a kafirta mutum sai da nasi duk wanda ka kafirta shi to za ka jawo aya ko ka jawo hadisi da ya kafirta shi shi yasa malamai suke cewa at-takfiru bi yadillahi wa rasulihi cewa wani kafiri ne to a hannun Allah yake a hannun manzon Allah yake malamai me suke yi su tabbatar in wane ya kafirta sai su tabbatar da qur'ani da hadisi shi ke to Allah ya tsare Allah madaukakin sarki zai ci gaba da ba mu darasi a game da Yahudawa za a ci gaba da koyar da mu tattaunawa da su yanzu Allah zai ba mu wata hujja mai ƙarfi da idan mun haɗu da Yahuda mu faɗa musu idan ka faɗa mu ba Yahude wannan hujjar kai masa wannan tambayar to zai koma kamar tsumma a cikin ruwa zai muku ba zai iya ce maka komai ba Allah madaukakin sarki ya ce a cikin aya ta 94 kul in kanat lakum ad-darul akhirah إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين Allah madaukakin sarki ya sake buɗe wani faifai na tattaunawa da Yahudawa duk mutumin da ke comparative study na addinai musamman mai yi tsakanin addinai uku musulunci da judaism ah, yahudanci da da da christianity to wajibinsa ne ya haddace suratul baqara kuma ya karanta ta a gaban malamai idan a syllabus ɗinku babu wannan masu yin wannan to dole kusa duk mutumin da bai san suratul baqara ba to ba zai yi tattauna da yahudawa ba sannan da Ali Imran ita kuma Ali Imran ta fi koya mana yadda za a tattauna da kiristoci so daga suna da tasiri sosai kai ana iya cewa a sabau tsiwal ga baki da ka haddace su idan kana son ka zama ɗalibin comparative comparative study masu tattaunawa akan addinai irin wannan ne sai ka zo a sa ka a kwana a maka wata tambaya shi kenan sai kai shiru wai labarin da ake bada na mai wailul kulli wailul wailul musalli kai da girgima kawai ka je ka haɗu da wani kirista wai wai suna tattauna da shi akan musulunci da kiristanci ya ce ya ku da Allah na kuma ya gama da ku ku da ya ce ma sallar da kuke bana ta tabbata a gare ku kirista yake ce musulmi ce Allah ya ce a ƙur'anin ku ya faɗi ya ce a cin suratul ma'un ya faɗi nan ba sura ya faɗi nan ba ya ce Allah ya ce muku fawilul musalli azaba ta tabbata ga masallata to kuma me ya rage muku shikenan sai shiru bai da amsar da zai bashi fawailin musallin Allah bai ce ba ko Allah bai ce ba Allah ce fawailin musallin ga ta nan kullum muna karanta a cikin suratul ma'un araita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amin miskin fawailun lil musallin ya tsaya nan shi kuma musulmi ba amsa ka gani su alimin kenan nisfu alim shi yasa suke cewa nisful ilmi akhtaru min al-jahl ilimi guntilalle to ya fi jahilci cuta ai labarin da malam abubakar imamu ya bada wai mutum uku suka fita suka fita nemo ilimi sai suka ce su turanci za su koyo su uku shi kenan ɗaya sai ya koyo we kill them we, qui- we killed him ɗaya ya koyo fighting for money ɗaya ya koyo we are three shikenan sun dawo sun gama wannan ilimin nasu na turanci kowa ya je ya koyo ko ka kira shi sentence ko ka kira shi abin da bai kai ba ma a kira shi sentence ga dai nan dai shikenan sai suka taho daji sai suka ga wata gawa sai suka tsaya suna kallo sai ga ɗan sanda ɗan sanda ya zo ya ce what happened shi na farkon su me we killed him sai ya ce we killed him yi haka ya shigo ya ce we killed him shi bature ne ai ya ji dai kalmar turanci dan sanda ya ce what happened ce ai we killed him dan sanda ya sake tambaya ce dan me sai na biyu ya ce fighting for mine dan sanda ya tambaya ce "Ah, ku nawa ya ce we are three to kaga nisful ilmi akhdaru min al-jahl kenan to wannan ya kasa bada amsa sai da aka yi sa aka samu wasu sun zo wucewa malamai suka ganshi ya zufa ya zufa ya zufa rigar shi ta jike ga baki ɗaya wandan shi ya jike sharkaf da zufa sai me ke faruwa suka yi tambaya shikenan aka bada labarin su ce a'a to kai da kace wailul muslim fa wailul muslim ka ci gaba da aya gaba mana ce ai Allah dai ya ce ce ka ci gaba da aya ta gaba kaga alladhina hum an salatihim sahun kullul musallin laysa kullul musallina wailun alaihim ba dukkan masu sallah bane bane ya tabbata akan su alladhina hum an salatihim sahun sune masu yin masu rafkana daga barin sallar su ba su sallah akan lokaci ko si waccan sallar an jima su kin wanda suka ga dama shi yasa ɗaya daga cikin magabata sai ce alhamdulillahi alladhi lam yaqul fawailul lil musallin alladhina hum fi salatihim sahu da ya ce fi to da mun shiga uku kenan ila lazuma wani limamin ya sahawa ai ko ila ya kabli to da sahu za a fassara kenan to fawailul lil musallin alladhina hum ma'an ba fi ba in ka ci an salati masu kin yin sallah kenan masu yin wata da sallah masu sakaci da sallar su amma fi salatin sahun masu rabkanuwa a cikin sallah masu kabli da ba'adi kaga da an shiga uku ko to shine wannan saboda haka fanni ne wannan mai girma الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه يا يبي الشيخ أحمد ديدات يبوني تشو ألوك سنسى يتشي شيرك إيمان ونن واجب ونن واجب نتتونا وادا وأن دبا مسلمي با دا ألا يتشي أي ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم duk wannan suna umarni suna ba da halaccin cewa a tattauna da waɗanda ba musulmai ba domin a ƙure su da hujja to sai a sheikh muhammad nasirin albani yake yaban a sheikh ahmad didat ya ce wa zunnu annahu huwa kafana hadha alwajiba fi hadha al-asl ya ce ina tsammanin ina kyautar zaton a sheikh ahmad didat shi ya rike mana wannan bangaren a wannan zamanin allah ya ji kansu dukkansu to kage yana da tasiri to wannan shimfiɗa kenan a game da wannan ayar da za mu karanta da wasu ayoyi ma da za su biyo ta a baya allah madaukakin sarki ya ce kul ya ma'aikin allah ka faɗa musu in kanat lakumud darul akhiratu in lahira ta ku ce khalisatan min dunin nasi ku kaɗai a keɓe ban da sauran mutane inda Allah a wurin Allah to in da gaske kuke wannan magana fatamannawul mauta to ku ce Allah ya samu mutu yau me fatan me yasa kake jin tsoron ka shiga ka mutu babban abin da yasa mai imani yake jin tsoron ya mutu me ce amsa bai san abin da zai je tara a lahira ba in kana da tabbas an maka wahayi cewa ga wani annabi a zamaninka ya zo ya ce yanzu nan ka mutu aljanna za ka je me za ka je a cikin wannan duniyar ta bakin ciki ko mun kudin ka kana cikin damuwa in kana da kudi wani ya ta zagin ka in kai dan siyasa ne wani ya ta zagin ka in kai malami ne wani ya ta zagin ka in kai jahili ne baka huta ba talauci in kai talaka ne talauci ya dame ka me dadi a cikin duniyar nan جبلت على قدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأقدار ومكلف الأيام ضد طبائها متطلب في الماء جذوة نار لبيع الدنيا نوم وهلاك in ka tabbatar da yanzu nan aljanna za ka shiga ɗari bisa ɗari to me za ka jira a duniya me yasa manzala ta sama ikhtar al-baqiyata ala al-faniyati da aka bashi zabe me yasa ya zabi lahira yace fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la na da tabbas Bilal zai rasu ko Abu Huraira ɗaya daga cikinsu aka je na faɗi ranar a gobe zai mutu aka je na gadan alƙal ahibba Muhammadan wa sahba gadan alƙal ahibba Muhammadan wa sahba ya ce gobe ta yi na ƙosa gobe ta yi alƙal ahibba zan je in haɗu da masoya Muhammadan wa sahba Muhammadu da sauran sahabbansa wanda suka riga mu rasuwa yana da suna da tabbas inda za su tafi to ku Yahudawa inda gaske kun ce aljannar Allah ta ku ce to ku fatan ku mutu a zuwa ya fatan a mutu in ka gaba yahuda yau wane ne shugaban su yana Germany ko yau yau ne ko tun jiya ya tafi ya je turai ko yana ziyara a turai me sunan shi Netanyahu ko to in ka gamu da Netanyahu ka ce ma Netanyahu in kana fahimta yaren shi yana fahimtar naka ka ce Netanyahu aljanna Allah ta ku ce ko ce eh ila haka zai ce maka yana da hankali in ya karanta littafansu ce eh aljanna mu kai za mu shiga aljanna ce to da Allah ka mutu yau bari a samu wani falastini yanzu ya harbe ka ka jamsar da zai baka ha hai mai tsoron mai tsoron makoma shi ke tsoron mutuwa sahabi umair ibn himamin al-ansari ya musulunta a badar da ya musulunta a badar ranar ya musulunta ya zo ya musulunta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama manzo ya tambayi manzo sa me ce ya rasulullah ara'aita idza qutiltu fa aina ana ya ma'aikin Allah idan yanzu aka kashe ni nan ina zan tafi manzo sa me ce fil jannati aljanna zaka je wa kana fi yadihi tamaratun a hannunsa akwai da zinai fa alqa bihinna sai wargi da su ya ji manzo sama ya ce in ya mutu aljanna zai tafi kawai ya shiga yaki yana baiti yana raqban ila Allah bi ghairi zati illa tuqa wa amala al ma'adi والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد غير التقى والبر والرشاد يشي رقبا إلى الله بغير زاد نامو جازوا جعل بند ونغزلي لا إله إلا الله قوي نفي إلا التقى وعمل المعادي sai tsoron Allah kuma da nake da shi da fatan samun alkawarin da Allah ya yi na aljanna ga masu imani wasabra fillahi ala jihadi kuma na jure zan yi jihadi dan Allah kullu zadin urdatun nafadi ai kowane guziri mutum yake da shi na tafiya zai iya karewa ghaira tuka amma banda tsoron Allah tsoron Allah zai karewa wal birri da yima Allah da'a war rashadi da kuma shari'a kawai ya shiga sai aka kashe shi yanzu yana ina yana aljanna yana da tabbas tsoron da muke ji kenan ai shi yasa kake bin matakai shi yasa kuma rayuwar duniya a gefe guda take da daɗi shi yasa wawa ne zai je kashe kanshi in kada mutum ya zo ya kashe kanshi wawa ne wai rayuwar duniya ta mushi kunci a duniya ake neman lahira dan uwa kai fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara maka rayuwa mai amfani ba abin da annabi ya ce masa Sa'ad ibn Abi Waqqas ba kenan manzo Allah sallallahu ya ce masa ai Allah ba zai wanzar da kai ba ka ƙara kwana ɗaya ko biyu ko uku ko shekaru ka yi aikin alheri face sai Allah ya ƙara maka daraja da wannan aikin shi yasa ai fiyayyen mutane shine mutumin da rayuwar shi ta yi tsawo sannan aikin shi yayi yawa kuma ya zama mai kyau lalatacce shine mutumin da ya rayu ya tsufa amma aikin banza in ka samu wancan shekara shi tamanin da biyar wancan shekarun shi tamanin da biyar dukkanin su yan tamanin da biyar ne amma waye rayuwa mai amfani a rayuwa mai amfani wanda ya karar da wannan rayuwar tasu a cikin alkhairi to ku yahudu in kun tabbatar da cewa aljanna Allah ta ku ce banda sauran mutane to ku zo mana ku mutu fatamannawu al-maut ku yi fatan mutuwa ku ce Allah kashe mu mu mutu ba za shi ba shi yasa qur'ani zai faɗa mana amsa nan gaba ce wallahi ba za ki ba a wata aya ce wala a wata aya ce walan dukkanin su suna fa'idantar da nafyul mustaqbali har nan gaba ba za su ce ba ba za ka samu bai hude ya ce ai fatan shi yasa ma sai Allah zai dora sai ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya za ka samu yahuda su suka fi kowa kwaɗayin su rayu kowace irin rayuwa in dai za a yi rayuwa ka a mutu to bai hude ya zaɓi rayuwar dabbobi ya zaɓi rayuwar karnuka duk kaskancin rayuwa in dai ba za a mutu ba to shi ya yadda saboda tsoron me zai je ya tara mugu kuma ya ce aljanna tashi ce da shi da kakannin shi a jumu'a ai Allah madaukakin sarki ya kira su da sunan su ya ce ne قل يا أيها الذين هادوا قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين Allah maɗaukacin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kulka ce ya ayyuhal ladina hadu ya ku yahuda wanda kuka ce mun tuba tuban baki tuban mazuru turan tuban dila in za'amtum in kun riya annakum awliya'u lillah cewa ku waliyan Allah ne ai sun ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu sun ce mu ne ‘ya'yan Allah kuma mu ne masoyansa haka suka ce a cikin attaura abin da suke faɗi a Old Testament da Talmud cewa suke nahnu sha'abullahi muhtar mu ne mutanen Allah zaɓaɓɓu duniya ba wanda ya kai mu Allah bai taɓa halitta kamar mu ba kuma ba zai halitta ba haka suke cewa to shine na Allah yake tambayar yake cewa a ce musu in sirriya cewa su ne waliyan Allah banda wasu to fatamannawul mauta ku yi fatan mutuwa in kuntum sadiqi in kuna da gaskiya in kuna da gaskiya ku yi fatan ku mutu ai duk mutumin da ya zama waliyin Allah zai zo yuhibbu man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu duk mutumin da ya fatan ya haɗu da Allah to Allah ma zai so ya haɗu da shi shi ne wannan me yasa annabawan Allah ba su ba su zaben su dawama a duniya me yasa ba su da ba su da saboda su je su haɗu da Allah madaukakin sarki su zauna kusa da Allah madaukakin sarki wannan shine zaɓin su al-imam ibn jarir al-tabari yayi doguwar magana da shimfiɗa mai ban sha'awa a game da wannan aya yake cewa wa hadhihi al-ayatu wannan aya min mahtajja Allah bi hali nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala al-yahudi yana ɗaya daga cikin hujjojin da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya kafa ma Yahudawa alladina kanu baina zaharanai muhajirihi wanda Yahudawan nan suna nan a tsakankanin inda annabi sama ya hijira wato Madina kenan akwai banu Qainuqa akwai banu Nadir akwai banu Quraiza ko duk suna nan to wannan ayar tana ɗaya daga cikin hujjojin da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama domin ya kafa ma Yahudawa وفضح بها أحبارهم وعلماءهم kuma wannan aya tana cin ayoyin da suka ayoyin da suka kunyata malaman Yahudawa da masanansu tana ciki wa zalika anna Allah jalla sana'uhu yadda abin yake Allah ya umarci nabi amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ya umarci annabin sallallahu alaihi wasallama an yad'uhum ila qadiyatin adilati Allah ya gayyace su domin a zo a tattauna wata mas'ala wani kes na adalci in an ce qadiyya shine abin da nake musu da kai kai ma kake musu da ni ai shi yasa ake kiran kes din kotu qadiyya da larabci qadiyyatun kes kenan mas'alar da wani yazo ya ce tashi ce wani kuma ya ce a'a kaza ne ko wani ya ce abu kaza kaza ne wani kuma ya kore to ita ce ake ce mata qadiyya ko qadiyya أحمد شوقي ينشوى بيني وبين عبد العلاء قضية في ذمة أدعو لها الحكماء هو قد رأى هو قد رأى نعماء أبيه جناية وأرى الجناية من أبي نعماء يا شي بيني وبين عبد القضاء علاء قضية يا شي يا كو جماعة أتكاننا لأبو العلاء المعري شيخ المعرة أقوي كش قال قضية كينا كش إيه da hausa ne ake cewa ina wanda suka iya hausa sosai ya za ya me ake fasara kes ba matsala ba kakka ce matsala to wata ne wani abu da da ake tattaunawa a kai kuna nuna hausa ku kamar talakaci husuma to ka koma hausa ka koma larabci dai kalmar hausa kes me fasara qadiyya kes ku je gobe ku nemo mana assignment ai kun taɓa bada assignment ba tuyo na bada to shine ita ce qadiyya abinda ake tattaunawa akai wani na cewa kaza ne wani kuma na cewa kaza ne to wannan Allah madaukakin sarki yana umurtan manzansa sallallahu alaihi wasallama cewa ya gayyaci yahuda su zo su tattauna akan wannan mas'alar shine bainahu wa bainahum a tsakanin shi da su fi ma kana bainahu wa bainahum min al-khilaf a cikin abin da ke tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da su na sabani kama amarahu Allahu an yad'u al-fariq al-akhar min an-nasara kamar yadda kuma ya kirayi annabin su sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi cewa su ma ɗayan bangaren kiristoci annabi sama ya tattauna da su su ne wa nasara bani najran nasara bani najran sun taba zuwa da yawa suka zo wajen annabi sun sama wai sun zo su masa tambayoyi manzon sama ya ba su dama suka shiga masallacinsa aka tattauna da su suka ma manzon sama tambayoyi manzon sama ma ya musu tambayoyi da sunan in annabi sama ya amsa musu tambayoyi za su musulunta karshe da su musulunta ba suka yi gaba su ne nasara bani da jiran har Allah ya umarce shi cewa ya zo ya mubahala da su su zo su yi mubahala mubahala ita ce wane yana ganin abu gaskiya ne wane kuma yana ganin nashi shine gaskiya an kafa hujjoji an kafa hujjoji an tattauna an tattauna karshe sai a zo a yi rantsuwa amma idan za a yi kowa sai ya zo da iyalansa fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin shine mubahala mutum ya zo da iyalansa da 'ya'yansa da matansa sannan kuma ya zo da kansa sai a yi tsinuwa kowa sai ya ce in shi ke kan ƙarya ba kan gaskiya yake ba Allah ya tsine mishi ƴaƴan shi kasu koma gida matan shi kasu koma gida shi ma kai ya koma gida mubahala kenan kaga tana da haɗari kaga shi mutum ya isa sannan zai to Allah madaukakin sarki yake rayi ɗayan ɓangaren cewa su ma su zo a yi iz khalafuhu fi isa salawatullahi alaihi a lokacin da suka saba ma annabi sama a game da annabi isa wajadalu fihi suka yi musu a game da annabi isa ila fasilatin bainahu wa bainahum min almubahala su ma Allah ya ba annabi sama umarni cewa ya gayyace su domin a samu rabewa tsakanin shi da su ta hanyar yin mubahala wato tsineneniya amma ba su zo bai sun ji tsoro za mu ji a hadisin da limamu abu ya'ala ya ruwaito daga ibnu abbas radiyallahu anhuma ya tabbatar da cewa ba su zo ba yahudawan sun isa amsa cewa su mutum sannan su ma kiristocin sun ki yadda su zo mu bahala za mu ji amsa abin da annabi ya ce wallahi da sun zo daga abin da zai faru da su Allah ya shiryatar da mu Allah ya tsare mu daga waɗannan miyagun mutane Allah maɗaukakin sarki ya shiryatar da mu ga baki ɗaya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh